سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa da huwa cewarsa rayuwar mu ta kuma iso wannan rana ta juma'a yau goma sha hudu ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kuma haduwa a wannan majalisi mai albarka don jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gwargwadon hali inda muke karatu cikin rajul azhani ila ma'ani alquran na shek abubakar muhammad bin rahimahullah muna roƙon allah ta'ala ya mana muwafaqa insha allah za mu ci gaba da karatun namu ya tsaya cikin suratul nisa aya ta ɗari da hamsin da uku bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل, أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأكذتهم السائقة بظلمهم ثم استكبوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأكدنا منهم ميثاقا غليظا
الله تعالى يقول yas'aluka ahlul kitabi ahlul kitabi suna tambayanka ana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yahudu da nasara suke ma annabi wannan tambaya ta ta'annuji yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban min as-sama ahlul kitabi sai suke tambayanka wai ka sauka musu da wani littafi daga sama jumlatan littafin ya sauko a dunkule kama muzila ala musa wa isa kamar yadda aka saukar wa annabi musa kamar yadda aka saukar wa annabi isa alaihi salam littafin da aka saukar a gabanin qur'ani musamman at-taura da linjila an saukar da su ne a dunkule ita attawa baki ɗaya aka saukar da ita maktubatan fil alwahi a rubuce take cikin alluna alluna suka rika saukowa waɗanda ke tare da annabi musa a miƙati suna gani allunan suka sauka gaban annabi musa da attawa gaba ɗayanta a rubuce alƙur'ani kuma saboda hikima ta allah subhanahu wa ta'ala an saukar da shi a dunkule shi ba inna anzalnahu fi lailatul qadr wasu malamai sun fassara an saukar da shi ne jumlatan wahida min bayt lawhin mahfuz ila baitul izza fi sama'i dunya daga lawhin mahfuz Allah ya saukar da shi a lailatul qadr zuwa baitul izza a saman saman bakwai daga nan kuma aka saukar da shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama fi 23 sana حسب الوضع gwargwadon yadda abubuwa suke wakana da Allah ya riga ya tsara ta yake saukar da kuma bayanansu tsawon shekara ashirin da uku wannan mu'jiza ce ba ƙaramin mu'jiza ba kuma ba wanda ya karo da juna to su yahudawa sai suka raina wannan ɗin sai suke gaya ma annabi tambaya ta ta'annuti sa'aluhu ma sa'aluhu ma zalika ta'annutan sun yi tambaya ne ta tsaurin idanu ga annabi sallallahu alaihi wasallam to gabanin annabi ya zo madina lokacin da yake makka su kuma kafiran ƙurashawa a irin tasu wautar da yake su ba su da littafi tambayar da suke wa annabi iya tambaya ce ta duniya game da ya zo cikin suratu wato subhana wato suratul isra'i wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط علينا كسفا من السماء أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نكره قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا سوما suka je din wasu abubuwa gida na zinariya muganka yadda makka take fakon nan da duwatsu kawai gonakai ne kuma ruwan marmaro ruwan wata ya dinga fitowa ga inabi ga dubinai suka yi ta ƙaga wasu abubuwa ta yi sai ma suka ce ko mu ga littafi ya sauko maka daga sama ƙur'anin kitaban nasra'u wasu malamai suka ce sun kalubalanci annabi ne kowa daga cikin manyan kurashawa a aiko masa littafi daga sama rubutacce ana ambata cewa abin da muhammad ya zo muku da shi gaskiya ne ku karɓa to kowannan din ya zo ba za su yadda ba domin maganar su ta ƙarshe ta nuna haka kai da suka ce walan nu'minan liruqiyyika ba za mu taɓa yarda ba lan har abada ba za mu taɓa yarda da waɗannan tarujiyoyi da kake gaya mana ba to kaga sun nuna kangarewa ne kawai duk abin da aka gaya musu ba za su yarda ba to bayan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ya koma madina nan kuma yahudawa su ma sai suka fuskance shi da abu da kwatankwacin haka yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama wai suna cewa ka saukar musu littafi daga sama kamar yadda aka saukar wa annabi Musa a taura to sai Allah ya ce faƙar sa'alun kusa a tubara zalika ai fa in istakbar da zalika in ka ji nauyin wannan abin da suka maka kar ka damu faƙar sa'alun kusa su yahudawa ai abahul yahudi ubannin yahudawan zamanin ka na can zamanin annabi musa ai su ma sun tambayi musa ba ma irin naka ba akbara min zalika abin da yafi wannan ka tobara su ba cewa suka ce musa saukar mana littafi ba a'a cewa suka ce faƙalu arina Allah jaharatan nuna mana Allah jaharatan a bayyane iyanan yumkinu an ya kuna tamyizan liqalu ta iya yiwa wannan ya zama zo tamyizi ne jaharatan din ya zama tamyizi ne ga fi'ilin qalu da suka ambata aw ko kuma ya kasance da arina ya zama to tamyizi ne ga arina wato in ya zaunto tamyizi ga qalu fa qalu arina allaha suka ce nuna mana Allah jaharatan a bayyana kuru da kuru ba sa jin kunya suka faɗi wannan magana ya zama to kenan tamyizar li qalu in kuma ya zama tamyizar li arina ai fa qalu arina allaha jaharatan nuna mana Allah din mu ganshi kuru da kuru kun ga fasarorin mabambanta ne to duka ya iya yi wa kowanne suka faɗa kowanne ka to bara ne sun faɗi wannan magana a bayyana ba tare da kowaye maganar su ba kaga wannan ka to bara ce da sauran idanu ga Allah ko kuma sun ce a nuna mana Allah dan koro da koro mu ganshi wannan fa bayan da annabi Musa ya zaba mutane ne wai masu hankali a cikin su masu hankali waqtara Musa من سبعين واختار موسى من قومه سبعين رجلا لميقاتنا annabi musa ya zama mutum saba'in daga cikin mutanensa wai dattawa masu hankalin ba mu tafi da ku allah ya muku umarni ku zo ku mu je ku shaida littafi da za a ba da maganar ubangiji da aka je ne da suka ji maganar Allah ne Allah ya je da su maganar sa kamar yadda ya je da Annabi Musa bayan da suka ji maganar Allah ne kuma shine zai suka ce ka ta iya yiwa Musa ka wani wanda ya ga mana amin Allah jaharatan nuna mana Allah dan ido da ido ku ganshi to yanzu dan Yahudawa jikanun wadancan sun cewa Annabi saukar mana littafi daga sama kafin mu imani da kai ai ba yau suka fara ba an yi katobarar da ta wuce wannan ma to shi ne Allah yake rarashin manzansa a gaya masa shi yasa nan ma zai ce fa idan takbarta zalim in har kana ga nauyin wannan maganar da suka faɗa ka ga girmanta to ai a baya sun faɗi sama da ita yayin da suka faɗi wannan magana kuma arina Allah jaharatan fa akabatkum as-sa'iqa sai tsawa ta kama su mutuwa aka bar tsawa duk sai suka mutu as-sa'iqa yace al-maut tsawa ce da ta halaka su ita ce sa'ika iqaban lahum domin horo a gare su me yasa Allah ta'ala ya hora su ta wannan hanya bi zulmihim saboda zalunci da suka yi sun yi shirka sun ce sai sun ga Allah kafin su yarda da Allah alhali mu'mine kuma ba su ga abin da aka gaya musu ba suka yarda shi da imanin a yau inda sai ka gani tukunna kai da kuma me kai ai ba kai komai ba ka ci jarabawa ba amma baka gani bane sai a gaya ma sai ta yarda baka ga aljannar ba baka ga hurul ainin ba baka ga dadin da yake ciki ba amma shaukin su da kwadayin su sai yasa kamar abin da ranka yake so dan samu wancan sai a ce to ka cika baka ga wutar ba baka ga azabar da take ciki ba hasali ma mala'ikan baka karo da shi ba amma sai aka tsorata ka cewa akwai mala'ikan daukan mutuwa akwai kwanciyar kabari akwai azabar kabari ga wanda bai bi Allah ba akwai kuma mummunan sakamako na shiga wuta da azabar da Allah ya tattali sai ka tsorata ranka yana san abin amma sai kake saboda tsoron wancan azaba ai shine ka ci jarabawa amma yanzu sai da aka nuna maka azabar kuru da kuru ka gani kuma shi ko mai kai Allah ba kai komi ba to shi yasa Allah yayi yabo ga waɗanda ba su gani ba suka yarda da Allah ta'ala yace ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى سيجي للمتقين sai ma da sifar su allazina yu'minuna bil ghaib wadanda suke yarda da abin da basu gani ba dama ba bukata sai ka gani eh wadanda suke cewa wai Allah ana ganin sa ne Allah ana jin sa ne Allah ana taba shi ne dan haka babu Allah kenan a tsaye wawaye to ai mu ai musulunci abin da za su fahimta mu a hidimar musulunci ba ma dora al'amarin addini a irin wannan ma'aunin ba a dora shi a ma'aunin hankali gaba ɗaya shari'ar musulunci mu fahimci ita ba a dora ta a ma'aunin hankali a'a kawai a ce ka yi ne kuma ka yarda ba ka buƙatan wani ma'auni yardan ne kawai an ce maka kawai ka yarda a ai abin da yi kaza ban an dora ba ba ba wani ba wani muke nema ba mu kawai a ce mana ne ko mun yarda shine imani amma in har kace zaki amfani da hankalinka to ba za zaka bude wa shari'a wallahi duk wanda ya amfani da hankalinsa akan shari'a to zai bude ba zai ba dan zai ga irin nasa hankalin ba ta dace da shari'ar ba amma ita yadda imani shine a gaya ma kawai ka yadda baka bukatan tona shi a ma'auni ma'auninka shine yarda an ce maka Allah ne an ce maka manzo ne kuma ya inganta daga manzon shi ke na kawai kayan Allah ka tabbatar mana imani to Allah ta'ala ya kama su ne saboda zalincin su haitu ta'annatu bi su'ali yayin da suke tsauran gidan wajen tambaya thumma taqabul ijla kaji ba bayan wancan nan ta faru sai kuma suka rike dan maraki ilahan a matsayin abin bauta min ba da ma ja'atu mulbayyinatu bayan hujjoji bayyanannu sun je musu almu'jizatu ala wahdaniyati llahi mu'jizozi a hannun annabi Musa da ke nuna Allah shi dai ne wato yahuda sun tsallaka jarabawa kala kala kala marasci ba jarabawa ɗaya suka ci zuwa rayuwarsu wata jarabawa ce su yahudawa tarihin su ba jarabawa ɗaya suka ci ha? ban ji ba? saniya yau na kuma suka ci jarabawa ne gashi allah ya zarge su ya ce sun matan sabo da ikila ai ba su ci jarabawa ba ne samun duniya to me jarabawan a nan a tarihin su ake ambata ma ba dai nan muku bayani a tarihin yahudawa inda suka ci jarabawa aiko annabi musa da aka yi farkon lokacin da ya zo masa da sako nan ne sai suka yadda lokacin fir'auna yana nan yana bautar da su shi ne kawai cin jarabawar da suka yi suka yadda da annabi musa duk abin da annabi musa ya faɗa sun yadda ba musu amma daga Allah ya halakar da annabi ya halakar da fir'auna aka tsirar da su aka kubutar da su kuma har zuwa ƙarshe ba su ci jarabawa ba duk jarabawar da ta zo ba sa ci kaga akan idan su Allah ta'ala ya halakar da fir'auna bayan ayoyi da yawa da suka zo na mu'jiza a hannun annabi Musa akan idan su suka gani shi sa aka nan aka ce wato min ba'di ma ja'atkumul bayyinat guduwa suka yi abinda ba shi yake cewa zakara ba su da'a ko ma'ana su yi sammako da zumman za mu je mu yi biki alhali ba biki za su yi ba sun shirya za mu gudu ne annabi Musa Allah ya masa umarni fita da jama'ar ka dan haka har ma suka karbi kayan ado na zinariya da wasu kayan kwalliya a wajen kiftawa za mu je bikin mun nan da muka saba yi shekara shekara a wajen gari daga nan shikenan sai suka yi gaba Fir'auna da ya ji labari sai bi da suka je me ya faru teku a gaba ko Fir'auna kuma a ina a baya su kuma suna ina suna tsakiya mai mutane annabi Musa suka ce inna la mudrakun qala ashabu Musa inna la mudrakun mutane annabi Musa suka ce wayyo muka waɗanda ake riska ne ta mu ta kare ga Fir'auna nan ga teku a gaba ba mu iya tsallaka teku kuma ga Fir'auna a baya ga rundunoni sama ta turnuke mai annabi Musa ce musu yace kalla inna ma iya rabbi sayahdin yace a aka ubangiji na yana tare da ni zai nuna mun hanya me yasa nan ku sai faɗa haka ha saboda yana da yaqini yana cikakken yaqini yaqini akan me ai yaqini ana gina shi akan wani abu ne ya gina yaqinin nasa akan me a'a ai akwai abin da ya faru a baya sai ya gini a kansa barakallahu fi cikin surutu tsaha lokacin da Allah ya soma aikansa da ya ce izhaba ila fir'auna innahu tagha mai Allah Musa ya ce cewa ya ce ina tsoron za su karyata ni sai Allah maɗaukaki ya ce masa farhaba bi ayatina inni ma'akuma asma'u wa ara kage ce inni ma'akuma ya ba shi garanti na ma'iyya da ubangiji ya faɗi magana sai sami yaki haka ake so in dai Allah ne ya faɗi kaza manzon sai ya faɗi kaza karka raba wuta tabbas hakan abin yake abin da yake sa ba a samun nasara a abubuwa da yawa raba wuta ake amma in dai ka samu yaƙini cikakken yaƙini wallahi Allah ɗin faɗi shi da Allah ya ce masa inni ma'akuma ni ina tare da ku ma'iyyan nan annabi Musa ya tuna da suka ce inna la mudrakun sai ce kalla inna ma'iya rabbi sayahdi ai Allah ya ce mu yana tare da ni kuma wallahi zai nuna mu abin da za a yi bai raba wuta ba sai Allah ya bashi mafita ko bai bashi ba ya bashi mafita kan gidan banu Isra'ila yana daga cikin min ba'di ma ja'atkumul bayyinat hujjoji duk sun bayyana musu kuma da suka kubutan suka tafi kafin su isa inda za su je suka ce muna jin kishirwa kishirwa ta ishe mu yunwa ya ishe mu Allah ce wa anzalna alaikumul manna was salwa ga abinci nan ‘ya'yan cila ga nan ko kwayar da ake cewa alman ‘ya'yan cila sannan ga ruwan dar'a yana zubo muku akan ganyayyaki kuna sha kuma an ce bugi dutse fambaja sadmin husnata asharata ainihin marmaro guda goma sha biyu kowace kabila ma dan kar ai cinkoso aka ce to kowa ga taka wannan duka yana daga cikin min ba'di ma ja'atul bayyinati kuma sannan suka ji maganar Allah wasu daga cikin su da aka ɗiba suka tafi miƙaci amma suka ƙareta duka min ba'di ma ja'atul bayyinatu to ta ina da aka ce sun mattaqul ijla daga abinda jaraba shekan ta fara samun su dukkan da waɗannan ababe suka faru kafin a ba wa Musa annabi Musa alaihi salam a taurar gaba ɗaya ana yi ne ana tafiya sako yana saukowa ana ci gaba da tafiya za ta wata sasha sako yana saukowa to a kan hanya Allah madaukaki sai ba da labarin sai suka je ta kan wasu mutane suna da gunki da suke bautawa atau ala qaumin ya'kulu ya'kuluna ala asnamin lahum qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun in haula'i mutabbarun ma fihi wa batilun ma kanu yaf'alun da suka ga gunki wasu suna bautar gumaka sai abin ya ba su sha'awa ubangijin da ya kubutar da su ba suka bari wai yanzu gunki suke so don wauta sai suka ce ma annan musa iji allah na ilaha sa mana wani gunki mammuma kama um aliha kamar yadda muka ga waɗannan mutane su ma da gunkin su mu ma mu dinga abin ya ba mu sha'awa eh abin ya ba mu sha'awa annabi musa sai ya ce innakum qawmun tajhalun amma dai ku jahilai ne duk da wannan ayoyi da Allah ya nuna mu kuma ku sha'awar gunki duk da wahadaniyya da Allah ya saukar da dalilai kuka gani a idanunku kuma ku sha'awar bauɗewa inna haula mutabbarun ma hum fi waɗannan nan abin da suke aikatawa halaka ce wa batilun ma kanu yaf'alun kuma abin da suke yin bataccen al'amarin ne farna ne ƙarya ce ba daidai ba to kaga tun daga lokacin da Allah ya jarabe su da san bautar gunki shi ya saka a cikin bakara Allah ya ce wa ushribat fi qulubihimul ijla bi kufrihim an shayar musu kamar mutum ne mai jin kishirwa ya kwankwaɗi ruwa ruwan ya gama bin jikinsa za ka iya tatsewa ya shiga jikinsa to kamar haka ne sai aka shayar musu da san bautar gunki don haka shi imani kyauta ce daga Allah wanda Allah ya bashi kyautar imani ba dole sai ya nemi hanyar da zai shirka eh in ba ta nan ba ta can in ba ta nan ba ta can dole shi sai ya yi shirka in dai Allah bai bashi imani ba to shine Allah ta'ala ya zarge su ana yace thumma takhadhu al-ijla min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat sannan kuma suka riki dan maraki wanda Samir ya kaga musu da labarin sa yazo a cikin suratu Taha min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat bayan hujjoji bayyanannu sun je musu ay al-mu'jizatu ala wahdaniyatil lahi mu'jizozi da suka tabbatar musu da kai da yiwuwar Allah fa atona an zalika amma muka yabe musu saboda Allah mai yafiya ne falam nasta'silhum bil azab ash-shamil ba mu tumbuke su baki daya istiqsal shine a tumbuke abu tun daga tushe bishiya tun daga tushenta to ba mu tumbuke su da azaba da gamewa ba iya abin da Allah subhanahu wata'ala ya musu shine yace faqatulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum da nan Musa ya dawo zuwa ga mutanen sa abin da ya masa dadi ba falamma raja'a Musa إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعد da ya dawo yana cikin takaici da rashin jin daɗi shar da abin da kuka mai yamin da shi bayana yanzu haka za ku a ajintum amra rabbikum a ajintum ku duba wata balaga qur'aniyya a ajintum daga al'ijm da kuma al'ajala aka hada wannan kalma al'ijm al'ijm me al'ijm an maraki ko maraki shi ya samu suna bautawa mai al'ajala ce da zuci gaggawa sai ce a ajintum amra rabbiku yanzu za ku marakantar da al'amarin ubangijin za ku sanya ubangiji zama maraki a ajintum amra rabbikum za ku yi ci da zuci akan al'amarin ubangijin ku na tafi samowa shari'a ta attaura kuma ku yi gaugawa ba ku jira shirya ta zo ba har kuka riki wani abu da kuka bauɗe balaga qur'aniyya ce duk sai aka tara su a waje guda to Allah ya ce fa afauna an zalim iya abin da aka mun sai aka ce to ko kowa ya dauka kullu kowa ya ɗauka ya kace to ai kan me wale wale sai Allah ta'ala kuma da rahamarsa sai ya sanya musu duhu ba mai ganin kowa sai ka wurga takobi in ka yi sa'a bai same ka ba shikenan in ya samu wani kuma shikenan sai da aka kashe mutane da yawa sai Allah ya yaye musu suka ga yadda suka karkashe sai Allah ce to wannan shine tubar ku inda ba ku yi ba zan tuba ba zan yafe muku ba to shine Allah ce fa afauna an zalim sai muke yafe musu akan wannan falam na ta'asiluhum bil azabi shamil wa atayna Musa sultanan mubina kuma muka ba wa Musa dalili bayyananne sultan wato anan ana nufi sulta an bashi iko a kansu ai tasallul domin as-sultan yana kasancewa a matsayin wato addalil kuma yana kasancewa a kayan at-taflil sulta ke iko wa atayna Musa sultanan mubina ai tasallutan bayyinan zahiran alaihim an bawa Musa iko bayyananne a kansu haifu amarahum bi qatl anfusihim tawbatan yace kowa ya kashe kansa in ba haka ba Allah ba zai karɓi tuba ba ku kashe junanku kuma sai suka yarda kaga Allah ya bawa annabi Musa iko a kansu duk da kan gadawar tasa wa na duk da duk da kan gadawar tasu fa da'u suka masa biyayya kai fa qatala ba'dhum ba'dha sashen su ya ta kashewa sashi Allah ta'ala ya ce wa rafa'na fawqahum at-tura bi mithaqihim kuma muka ɗaukaka dutse a bisansu saboda alƙawarinsu ai bi sabai asadul mithaqi alaihim domin mu rike alkawari a wajen su su mutane ne wanda suke zuma ne zuma in ji bahaushe sai da wuta to don haka sai Allah ta'ala da ya aiko mu sako bayan sun yi wannan sakon da aka aiko a taura aka ce to ga shari'ar Allah ku riko da ita eh ku riko da ita ba za su yarda ba sai Allah ta'ala ya saka tunkuko katon dutse sai aka sanya shi a saman su wa inna takana al-jabal fawqahum ka'annahu dhullata dhullatun khudhu ma atainakum bi quwwa aka tunkuko dutse sai aka sanya shi kai ka ce wani girgije ne yana rayu to kowa ya yarda in ba ka bayan za a je wurin ya nike jama'a duk sai aka yarda ka san wance haka mutane suke ko lokacin da azaba ta su shafi mutane sai ga kuma an koma na sabauta sabautar Allah in yunwa ta samu mutane talauci ya yi tsanani ko wani musiba Allah ya ko al'umma sai ga an dukufa istighfari ne karatun alqur'ani ne ko zuci ne a masallatayya daga an yaye wannan abu kuma sai ga mutane sun miƙe kafa an koma iya shege mutunci to kaga wannan hali ne na yahudawa allah ya tsare wato bi misaqihim kum li sabab akhd al misaq alaihim li yaqafu fa yatalaqahu domin su ji tsoron allah kuma su karbi li yatalaqahu wato su amshi wannan alƙawarin da allah ta'ala ya kulla da su menene alƙawarin wa qulna lahum sai muka ce musu wa huwa mudillun alaihim alhali wannan dutsen yana rumfa a kansu kamar girgije kudu ma ate na kun da kuwace ku rike abin da muka baku da karfi sun makulna na hunkana sai Allah ya kuma ce musu udkhulul baba sujada ku shiga wannan garin da za ku shiga wani gari ne da za ku shiga sai Allah ta'ala ce to ku shiga bayan kashe kawo nan naku da kuka ku shiga garin nan yanzu ku yi tabbatar Allah ku tabbatar Allah to Allah kuma zai yafe muku gaba daya amma in za ku shiga garin ku shiga kofar garin babu qaryati sujada sujudun ina'i sujada ta dukar da kai ma'ana in za ku shiga kuna tafiya amma kowa dukar da kansa wa qulna lahum kuma sai muka ce musu la ta'alu fi sabt amma ba da aka ce musu su shigan kamar da Allah ya ambata wa dukhul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa nuwajjih naghfir lakum khati'atikum wa sanazidul muhsinin za mu gafarta muku in za ku shiga ku shiga kanku a duke kuma kowa in zai shiga ya ce hittatun ai Allahumma hutta anna khadayana ya Allah ka shafe mana kurakuran mu ka yafe mana amma da yake gudawa kan gararu ne kowa da ya zo kofar garin sai ya zauna a kan tuwawunsa sai suna jan tuwawu da jan gindi irin yadda yara suke yi da ba su iya rarrafan nan ba kowa sai na jan gindi ko maimakon su ce hitsatu sai suka ce hitsatu shi ne ibn qayyim cikin duniya yake cewa a menene lamul jahami nun al yahud wa lamul jahannam bi huma fi kalam ar-rahman za'idatani wato lamun ɗin da jami'a suka kawo wajen ittawa sai suka ƙara lamun suka ce ittaula su kuma yahudawa aka ce hittatun sai suka ƙara nuno na tsakani suka ce hittatun ka kowa ya ƙara haroke da ɗaya to waɗannan kalamin allah ƙari a kai ƙari kaga jami'a su ma sun daidaita da abin da yahudawa suka aikata to da cewa hittatun da hintatun ko a wajen faɗan su a baki ba wani ciyamu sauƙin faɗa hintatun harfe ne uku hitta wannan kuma hinta kaga sai kai wani gunji ko ya fi wahala da tafiya da kafa kanka a duke da kuma jan gindi wanda ya fi sauƙi tafiya da kafa ya fi sauƙi to amma sai suka zaɓi su wahalar da kansu tun da sabon Allah ne ba za su yi na Allah mai sauƙin ba shi ya saka yanzu sai ka ga wanda ya fi tafarkin Yahudawa ya Allah ya ce in shekara ta kewayo kashi ɗaya bisa arba'in na dukiyar ka cire shi zakka ne na kuɗinka ruwan kuɗi lissafa kashi ɗaya cikin arba'in baya misali in miliyan arba'in ne cire miliyan ɗaya ka bayar zai bada kuma to ba zai yi ba na Allah mai saukin amma kuma zai iya cirewa naira miliyan uku ya je shi ya shargo da ko ba ta ba ya fi wahala amma ya zaɓar makansa mai wahalar na Allah mai sauƙin baya to wannan tafarkin yahudawa ne to min ba da maja'atu mubayyinatu ina ne warfa ko ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجا سجدا وقلنا لهم كما muka ce musu la ta'du fi sabt kada ku ta'addanci kada ku ketare iyaka eh la ta'du fi sabt أو تقراء لا تعتدوا وفي قراءة بفتح العين وتشديد الدال ولا تعدوا لا تعدوا أي لا تعتدوا كنا في السبت kada ku ketara iyaka a dokar da aka sanya muku dangane da asaba duk iyalin shaitani wajen wato farautan mai sunan sakifa ya ko su aka hana su yin su kamar da Allah ta'ala ya ambata ga nan aya kasa cikin suratul araf was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'aduna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shirwan wa lawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yasbun Allah ya jarraba su ba wai a zamanin annabi Musa ga musu wannan jarabawa ba yanzu Allah yana koro musu katobarar da suka dinga yi ne tun ka kafin zuwa annabi Muhammad tun daga zamanin annabi Musa alaihi salam a Musa ba sun yi wa bayan annabi Musa alaihi salam sun aiwatar su wannan ashabul sabt rana ne aka ce ku zaɓi wace rana ne za ku dinga bauta wa ubangiji ku lazumce ta sai suka ce mun zaɓa sama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an taɓar da waɗanda suka zo a gabaninmu yahudawa suka zaɓi asabar nasarar suka zaɓi ladi mu kuma sai muka zo a ƙarshe sai allah ya nusar da mu don ba mu muka zaɓa ba mu aka su kuma sun suka zaɓa sai allah ya nusar da mu ga juma'a to sai annabi ce mu ne a ƙarshe kuma mu ne a farko kamar yadda mu muka zo a ƙarshe wajen bayar da ranar ibada kuma juma'a ita ce ta farko الجمعة ثم السبت ثم الأحد إيه هذا السابقون الأولون هذا على القيامة ملامة إن شاء الله to da haka su ma sai suka zaɓi ita asabar sai aka ce to kada ku kada ku yi su a ranar asabar su da yake masu kaso bara ne ran asabar sai Allah ya jarraba ka san haka Allah yake duk abin da aka saka ma wallahi tallahi sai Allah ya jarraba ka wani da gaske jarabawa ce a yaga za ka ci jarabawa ne ko ba za ka ci ba matar ka gangariya a gida amma wata buktuntuna a waje zai nuna maka kamar mai kyau ce shedan da yake so shi kuma ya ji hankalin ka ko ko ba ta kai matar ka da kan amma sai ya tsawata ma ita to idan Allah ya sa kai mai cin jarabawa ne wanda tuhuma ta taka ma ba za ka ga kyan naka ba dan ka san ba halal ɗinka ba ne amma wanda shi kuma bai ci jarabawa ba wancan buktuntunar ita ce za ta masa kyau a idanu kuma itan zai nema ta hanyar ba ta dace ba jarabawa ce ko kuma sai kana zaune talauci yana gugarta kuma sai ga kudaden da ba na halal ba suna gindawa ta gabanka wanda ya gindayo ta nan a ofis wanda ya gindayo ta nan a kasuwa wanda ya gindayo ta nan a wajen bada rukun amana kala kala ga sunan ke kuma da shi ko ce fa ne baka yi ba kuma za ka iya ɗan kalmashe su ba a gane ba jarabawa ce wallahi jarabawa ce to sai Allah ta'ala sai jarabi su rana asabar in sun zo ranar fashi babu kifi amma ran asabar kifi har tsokanin su yake yi sai ga yana tsallugowa ta sama ka ce tuwan zai da rami mu ɗan tona wani dam a gefe sai suka tona dam ranar asabar idan kifi ya cika ya cika ya cika yadda ya saba sai a buɗe masa ƙofar dam sai ya kwararo ya kwararo sai a toshe sai a tafi gida a ce Allah kai mu asaba ai Allah kai mu laji ran laji sai su zo wanda ya taru a nan wajen sai su ɗebe dan a can sun san ba za su samu ba jarabawar da Allah ya musu to kaga wannan shi da jarabar da Allah musu kazalika na buluhu Allah ce kamar haka muka jaraba su amma sai ba su ci jarabawa ba to haka an ki cin birin ne an sha ruwa masa wa'ai mu ba mu yi sura na asabar ba alhali kuma sun yi tsoron asaba ko ba haka ba to kaga Allah ya sanya musu wannan doka amma ba su ci ba kuma Allah ce wa asabna minhum mithaqan ghaliza mun karki alƙawari mai kauri daga wajen su ala zalika akan haka ila aka ce innahum utul mithaqa ala annahum in hammu bi ruju'i an ad-dini wallahu yu'adhibuhum bi ayyi anwa'il adhabi arada aka ce alƙawarin da Allah ya rika daga wajensu shine an ba su alƙawarin Allah cewa su rike attaura su aiki da ita kun san su ba aika musu littafin ba sai attaura ku rike attaura ku aiki da ita kuma cewa in har suka yi yunkurin za su bar addini to Allah ba zai azabtar da su da kowane irin nau'in azabar da ya yi kun yarda suka ce mun yarda amma ba na tsabo sai suka warware alƙawarin to a waye kuma kake ga ba yahudi zai fita alƙawari ba Allah ya ce
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا
Allah ta'ala ya ce fabima naqadihim mithaqahu kuma game da warware alƙawarin nan nasu da suka dinga yi a baya amma din nan masdariya ce wal ba'u lis sababiyya muta'alliqun bi mahdhufin ay la'annahu wato fabima naqadihim la'annahu shine ma'ana kama ja'a musliman fi awwal suratul ma'idah kamar yadda wannan bayanin yazo ko wannan takadirin ya zo shi a bayyane a cikin suratul ma'ida da Allah ce fa bima naqabihim mithaqahum la'annahu a dalilin warware alƙawarin da suka dinga yi sai muka tsine musu to nan Allah ce fa bima naqabihim kuma bisa ga warware alƙawarin da suka yi Allah ya tsine musu naqabihim mithaqahum alƙawarin da suka kulla da Allah suka warware wa kufrihim bi ayatin lahi kuma da kafircewansu da suke game da ayoyin Allah wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqqi da kuma kashewansu ga annabawa ba bisa wato gaskiya ba babu dalili zulman bisa zalunci sun kashe annabawa da yawa hatta manzanni sun kashe annabi zakariya alaihi salam da ɗansa annabi yahaya duka sun kashe su ne wa qaulihim da kuma faɗin su lin nabi sallallahu alaihi wasallama ga annabi idan annabi yana musu wa'azi akan su zo su imani da abin da yake cikin littafin alqur'ani irin wanda ya zo a cikin littafin su sai su ce qulubuna ulqul zukatanmu a ɗaure suke imma ya zama to gulfun ai gulfun lil'ilmi wato zukatanmu sun zama to kamar wata jaka ce ai au'iyatun lil'ilmi kan hawatu wa hasalatu shine ma'ana kamar yadda ibnu kafir ya ambata wato suka wannan qulubuna gulfi yana da ma'ana guda biyu ko dai da farko ya zama to suna nufin idan annabi ya gaya musu ayoyin alkur'ani sai su kafirce sai ce qulubuna ghulfun ay qulubuna aw'iyatun lil ilmi wato zukatanmu matattara ne na ilimi dama mun tara duk ilimin da ake da bukata kafin ka zo ba mu bukatar sabo shi yasa na kan ba zai shiga ba babu ba vacancy zukatanmu sun cika da ilimi na attaura ko kuma ya kasance yana nufi qulubuna hum ay fi ghina'in wato zukatanmu a rufe suke da haka babu kofar da za a shiga ba inda wani abu zai shiga a riga a rufe take kawai ba mu iya fahimtar abin da ka faɗa wato wai duka dai waɗannan ma'anoni suna nuna wa annabi ba za mu yarda da abin da ka faɗa ba abin da ka faɗa a kullum ya tsaya ba zai shiga zuciya ba to sai Allah ta'ala ya karyata su a dukkan waɗannan ma'anoni nan ma ya ɗauki ma'ana wato ta gulbe ce za ta ayi kalamat ba za ta tattara maganarka ba mana zukatan ma'arufa ne maganar da kake gaya mata qur'ani ba za ta samu shiga ba to kowanne ne daga cikin wannan fassarori guda biyu ko dai suna nufin qulubuna aw gulfun admana aw iyatun lil ilmi ta tattara ilimi shi yasa babu wani abu da zai shiga ko kuma qulubuna hulfun a matsayin wato zukatanmu a rufe suke to sai Allah ya karaita su duka bal a'a ba haka ba ba ɗaya daga abin da suka faɗa abin da ya saka wa'azinka baya shiga zuciyarsu taba Allahu alaiha bil kufrin saboda Allah ya yi tabki akan ta ne a dalilin kafircinsu Allah ne ya rufe musu zuciyar shi ya saka imani ba zai shiga ba fala ta ayi wa'azan don haka ba ta iya daukan wa'azi fala yu'minuna illa qalila don haka ba ta yi imani da kai illa qalilan face yan kadan kwarai minhum daga cikin saka Abdullahi ibn Salam wa ashabihi kama Abdullahi ibn Salam da shi da almajiransa Abdullahi ibn Salam kullum in za a buga misali a cikin Yahudawa da shi ake bugawa saboda yayi imani kuma imanin sai kyautata malami ne na at-Taurat yana cikin kabilan banu isra'il amma lokacin da alkur'ani ya zo sai ya imani da annabi yana cikin mutanen banu nabir sai ya imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi imaninsa ma shi ne ya yi lidin ɗinsa lokacin da annabi ya fara zuwa madina tun bai shiga cikin madina ba lokacin da ya tsaya a kuba kun san sai da annabi ya so ma zama a kuba ya yi satuttuka a kuba wajen sati uku ko zuwa wata ɗaya shi ne annabi ya gina masallacin kuban shi sa Allah ya yabo akan sai ce la musjidu usjita ala taqwa min awwal yawmin ahabbu an taquma fi shi aka fara ginawa awwal masjidin buniya fil islam shine masjidin quba to a lokacin da annabi ya soma zuwa quba Abdullahi ibn Salam yana mai yahudansa sai da ya je shi ganin annabi saboda shi ya karanta alamun annabin a cikin attaura yana so ya ga wannan mutum yaya ya yi daidai da abin da muka sani a attaura ko kuwa to lokacin da ya je wajen annabi ya ce farkon abin da ya ji annabi ya faɗa farkon ganinsa ne ya gan shi akan taguwarsa ya shigo cikin jama'a jama'a sun yi cincirundo annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa ayyuhan nas afshu salam wa silul arham wa at'imu at'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam yace wallahi ina ganin sa yana faɗa wannan kalami yace na san wannan fuskar ba ta matsalici ba ne Abdullahi ibn Salam sai musulunta ba a lokacin ya musulunta ba sai daga baya sai da je wa annabi wasu tambayoyi guda uku bayan annabi ya koma Madina to ya musulunta ya zama to daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake yawan buga misali da su idan an zo tafsiri akan Yahudawa na kaɗan din da in an ce minhumul mu'minuna to sai a ce ka Abdullahi ibn Salam sai a ba da misali da shi shi da almajiransa to nan ma da Allah ya ce su kafirai Allah wato Yahudawa Allah ya yi tsabki akan zuciyarsu a dalilin kafircin su fala yu'minuna ba ta yin imani illa qalilan face yan kadan farai kama Abdullahi ibn Salam wa ashabi wa bi kufrihim kuma har yau abu na biyu an sake nanatawa tsinuwar da Allah ta'ala ya musu a dalilin warware alkawarinsu su a dalilin maganar da suke gawa annabi cewa qulubuna gulfun a dalilin kafircinsu kuma Allah ta'ala ce wa bi kufrihim har ila kuma a dalilin kafircinsu da suka yi karo na biyu ka san su mutanen da suka yi tarban ya kafirci eh innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra lam yakun Allah liyaghfir lahum wa la yahdihum sabila ai aya ta gabata baya su kafircin su rubi rubi ne to shi yasa nan da aka ce wa kufrihim alhali a bayan an ambaci kafirci kuma nan ma aka sace kuma saboda kafircin su to shine nan ma ne ce saniyan da isa bayan kafircewa da suka yi na bautan dan maraki kuma sai suka kafirce da annabi isa lokacin da yazo suka ki yarda da shi me yasa ba an bace sauran annabawan da suka zo kama annabi Isa ba me yasa ba a ce kafirce wasu da sauran annabawa ba ai ba su kafirce ba sauran annabawan ba irin bin su ne suka yi ba za su bi su ba ne in ma wani ya matsa musu da sai su kashe kuma saboda su waɗannan annabawa sun zo da attaura shi kuma annabi isa akwai ɗan amendment a ciki ولو حل لكم بعض الذي حرم عليكم ai a cikin annabi abinda annabi Isa ya faɗa ko cikin surta Ali Imran kuma na zo ne domin na halatta muku wani sashen abinda da aka haramta muku a Taura amma linjila da Taura da abu ɗaya in ban da waɗansu rangwame da Allah ta'ala ya kawo a cikin linjila wanda da an tsananta a Taura an ɗan samu sauƙi shi ta zama linjila amma abu guda ne shi yasa a cikin bakara musuli dai Allah ta'ala ya adabi a kai ya ambace su da aka ce qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wannan duk sun ba abu guda sai aka ce wama ujiya musa wa isa su ma sai aka hada su waje da da abin da aka ba musa da kuma isa to sai sai kafirce da annabi isa din da ya zo shi da linjila wani kufrihim shi ne ce wa kawarar ba lilfasli bai na huwa bai na ma'uni fa'alai an sake nana ta ba'un nan ne domin a bambance a tsakanin abin da aka yi adafi a kansa na baya wa ƙaunihim kuma har ilau allah ya tsine musu saboda fadansu alamar yama akan maryam mahaifiyar annabi isa alaihi masala buhtanan azima kire wanda yake babba ka yahudawa kafircin su ya rubanya dujera nau'in kafircin su ba ake a cikin ayoyin nan sun yi kaza sun yi kaza ka ga yanzu idan ta bi da Allah madaukaki ya ambata duk wannan fa ba da ansa ake yi akan ta'annucin da suke wa annabi yas'aluka ahadul kitabi an tunzila alaina kitaban minas sama to sai Allah ya ce ai ba yanzu ka fara ba وقد سألوا موسى أكبر من ذلك وقالوا أرنا الله جهرة kaga ka tobarar su ta farko kenan kafircin su sannan kuma abin nan a sun mattaka zo ijila sannan suka zo suka bauta dan maraki sannan kuma Allah subhanahu wataala ya rike alƙawari a wajen su amma suka warware alƙawarin wa rafa'na fawqahum at-tura bi mithaqihim kum sannan aka ce udkhulul baba sujadan kuma suka saba fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum suka musanya abin da aka gaya musu sannan aka ce la ta'adu fi sabti kuma suka je suka yi abin nan an da kan zabo duk kafircin su ne sannan ana ka ce wa naqadhi mene afabima naqadhihim mithaqahum suka sake warware alƙawarin Allah wa kufrihim bi ayati Allah kai at-tawrat ma suka kafirce mata wa qatlihim al-anbiya suka suka kashewa annabawa laifi na gaba sai daga ƙarshe ma suka ce annabi qulubuna qulubun mu suka ta malumin suke babu bakan na duk wani wa'azi ba su tsaya a nan ba aka ce wa bi kufrihim da kafircewan da suka yi ga annabi isa alayhi salam wa qaulihim ala maryama buhtanan azima maryama kuma suka sake mata kage babba har kuma muhaddis dina suka jefe ta cewa wai bin tayi ta samu annabi isa to duk wannan katobara da suka dinga jejjewa Allah ya tara duk sai ya tsine musu لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون wa ƙaunihim kai ba su tsaya a nan ba ma bayan ita mahaifiyar annabi isa shi ma annabi isa suke rufin kashe shi har ma sai suke alfahar wa ƙaunihim muftaqirin suna masu alfahari inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulan lahi kaji ba ai mu mun kashe isa dan maryam manzon Allah ne alfahari ma suke yi da abin da suke yi ba wai kashe wani ordinary ba a sun ce ma manzan Allah wato Allah ya yi abin da zai yi mun kashe manzan nasa a zaton su bi za mai a rayawarsu ai bi majmu'i zalika azabnahum a bisa dukkan waɗannan laifukan da aka tara Allah ya azabtar da su qala ta'ala takdiban lahum fi qatlihi kuma sai Allah ya karyata su da awar da suke wai sun kashe annabi Isa wa ma qataluhu ba su fa kashe shi ba wa ma salamu ba su gicciye shi ba ولكن شبه له أنت من تامس الشيء أي المقتول والمصلوب أن كما أنت وند سكا كشني وند سكا جيتشي يدن وهو ما لم تاريه سنة شواطة يانوس بعيسى وند دا كتشي شواطة يانوس شيني أكا كما أنت كما نسل عن نبي عيسى على أي حال باب ونسي إن قلتشي دي أنفتشي دوك وند نينا قلتشي إرم قصص نيم وند أكي تامس إسرائيليات وند باسد توشي tabbatacce muhimmin al'amari ba wai sanin wane ne sunansa ba kawai dai a san cewa an yi kamanceceniya ne Allah ne ya faɗa kamar wannan din ya ɗauka sai ya sama wannan sai suke zaton wannan ne sai daga baya kuma suka gane ashe ba shi ba ai alƙallahu ai alƙallahu alaihi shabahahu Allah ya jefa wa shi wannan mutumin ne kamannin annabi Isa fabannuhu iyahu sai suka yi zaton cewa shi ne annabi isa ne ƙalar bahaku abbahak yana ambatawa kamar yadda zuwa cikin tafsirin kurkubi lamma aradu qatla isa yayin da suke nufin kashewa annabi isa alayhi salam ihtama al hawariyun fi ghurfati hawariyawa sahabban annabi isa sai suka hallara a wani daki wa hum 12 rajulan mutum goma sha biyu ne فدخل عليهم المسيح من مشكات الغرفة النبي إيسا سيشي جوجن سيشيكم باتقوف فما وتتتادى تتادى رفتاكي تنا النبي إيسا يشي جوجن فأخبر إبليس جميع اليهود إبليس يللقى أمر أي متن يجي يا يهودا واتشيوا النبي إيسا دشيد جماعة سفسن قوية أو نداكي كذور نونا مقوم فركب أربعة آلاف رجل sai mutum dubu hudu suka hau abin hawa mayaƙa suka tabo fa aka zo babal gurfa suka kama bakin ƙofar suka kewaye faƙalar masu wajen hawariyin annabi isa sai ya gaya ma hawariyawa ayyukum ya kharuju wa yuqtala wa yakunu ma'i fil janna wane ne cikin ku zai fita a madadina a kashe shi zai zan taru da ni a aljanna kamar yadda a wasu malaman tafsirin sai kawo asali ibn abi hatim ya kawo a cikin tafsirinsa imam ibn kafir shi ma ya nakalto daga ibn abi hatim wannan bayanin wanda wasu malamai sun inganta wannan jawabin shine annabi isa alaihi salam lokacin da ya yi wannan shelar wani matashi daga cikin hawariyawan wanda shi ne mafi ƙarancin shekaru sai ya ce ana ya nabi yalma nan an ce kawai faƙalar rajulun can kuma an fayyace cewa wani matashi ne shi ne mafi ƙarancin shekaru sai ce ni ne ya annabin allah sai annabi musa ya ce a'a ba kai ba zauna sai ya sake yin wannan tayin sai shi ya sake tashi ya ce zauna ba kai ba sai sake yin wannan tayin ba wanda da ya ce kada sai wannan matashin da ya tashi sai annabi isa ce to kai kan fa alqa ilayhi mudrihatahu min sufi sai annabi isa alaihi salam sai ya jefa masa mayafinsa wanda yake watan na fata ne na gashi fata wacce take dauke da gashi sai jefa masa an san annabi isa da wannan mayafin wa imamatahu min sufin da kuma rawaninsa wanda shi ma na fata ne da gashi a jiki wa nawalahu ukkazahu ya bashi kuma kwagiran sa yace mu gudun ya wannan wa alqallahu alaihi shabaha isa kuma sai Allah ta'ala ya jefa ma shi wannan matashin kamannin annabi isa a fiska fa kharaja ala yahudi sai ya fito wajen yahudawa bisa radin kansa yana fita a cikin hargowa kawai suka kama shi fuskar suka gani kuma ga mayafin a jikinsa faƙataluhu sai suka kashe shi wasalabuhu suka sanya gicciye suka tsora shi a kai wa ammal masihu amma annabi isa alaihi salam fa kasabu allahu risha allah madaukaki sai tufatar da shi wato a jawaska arwish wato irin dan gashi mai tafshi da yake fitowa jikin tsuntsaye wa albasahun nura kuma Allah ta'ala ya tufatar da shi da haske wa qata an wadabbatal mat'ani kuma ya katse wato ɗanɗanon abinci a jikinsa jikinsa aka sanya baya bukatan abinci wal masharabi ko abin sha fasara ma al mala'ika ya zama to tare da mala'iku amma wannan yadda aka tartibin sa na wajen haka a da'ifi ne malamai sun ga abu wannan bayani inna ma dai abin da ya tabbata kamar yadda ya zo a cikin ruwayan da ibnu abi hatim din ya gawo cikin tafsirin sa lokacin da shi wannan matashi ya volunteer ya sadaukar annabi isa alaihi salam sai ya masa addu'a ya ce to aljanna insha Allah za ta zama mahadar mu sai Allah ya jefa fuskar annabi isa a cikin wannan shi matashi sai matashin ya fita ba tare da shi annabi isa kuma an dauko kamar yaron an sa masa a kawai an sa masa sambotin fuskar sa ne a jikin fuska kuma sai Allah ta'ala sai ya dauke annabi isa aka daga shi sama wannan shine abin da ya zan ya tabbata Allah ta'ala ce wa innal ladina ikhtalafu fihi kuma lalle waɗannan da suke yin sabani dangane da annabi isa ai sai isa la fi shakkin minhu suna cikin kokonto dangane da lamarinsa min qatli dangane da kashe shi hay ku qala ba'dhum yayin da wasansu suka ce lamma ra'awul maqtula yayin da kuma daga baya suka ga wanda aka kashe alwajaha wajaha isa wal jasad laysa bi jasadihi fuskan fuskan annabi isa amma jikin ko ba na annabi isa ba jikin ba na annabi isa ba ai kaga nan da nan za a iya ganewa ko a nan da nan za a iya ganewa yanzu misali a dauko kamannin fuskar isuwar zai azama an karar mutane ya kake gani daga an gan shi kawai za fuskar da farko an gani za a kashe kuma daga baya sai a ga jikin nasa a ce an yi kuwa wannan iso ba za a fahimci ba shi ba ne ko to a lokacin shi ne sai suka zamanto sun yi sabani wai suka ce shi ne wai suka ce a ba shi ba ne gaskiya wannan duka fuskar abin nan wannan ba shi ba ne Allah ce wa innal ladina ikhtalafu fi la fi shakkin minhu lalle waɗannan da suke sabani cikin lamarinsa dama fa suna kokonto game da kashe shi eh yayin da waɗansu suka ambaci haka faƙala akaru na wasu kuma suka ce bal huwa huwa a shi ɗin bai da shi ɗin ne Allah ce malahun bihi min ilmi ibn kasar ke sai suka kasu kashe uku kashe uku suka kasu malahun bihi min ilmin Allah ta'ala ya ce ba su da wani ilimi dangane da kashe annabi Isa ba su da wani yaqini illa tiba'a zanni face bibiyan zato kawai istisna'i ne munqati ne فالنصب عليه أي لكن يتبعون فيه الظن الذي تخيلوه وتصنع بين زتوني كوي wanda ransu ya ƙaga musu in ya zamanto munkace yi kenan ba abin da suke bi sai zato kawai suke bi ai ba su bi komai ba ma sai zato a cikin lamarin nasu wakila aka ce istisna'i ne muttasil wato li anna al-ilma wa dhanni yajma'uhuma mutlaq al-idrak domin idan an ce muttasili ne to ai ma lahum bihi min ilmin illa tiba'a dhanni domin da al'ilmu da azzannu abu guda yana hada shi ne idrakin abu sai kaga abu eh na gane tabbas kaza ne kaza ne eh na ga abu amma ina zakan kaza ne ai da duka meye masdarun su masdarun su shine al-idrak to a nuna cewa dai sun gani amma ba su da hakika ne a cikin lamarin don haka zato kawai suka bi shi yasa Allah ya yanke ma bayanin cewa ma qataluhu yaqina ai ba su ma kashe shi ma san ba su kashe shi ma a bisa tabbataccen baki ai halin ne halun ne mu'akkidatun li nafi al-qatl shi yasa aka ce wa ma qataluhu ai ya tsayawa haka amma sai aka ce yaqinan domin ai ta'kidi ai lam yaqtul masiha zatahu ba su kashe annabi Isa karan kansa ba wanda suka kashe suka yi zaton cewa annabi Isa ne sai suka bauta haka amma annabi Isa Allah ce bar wafa abu samu ne Allah ta'ala ya daga annabi Isa alaihi wa sallam ha
فرفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن
الله تعالى يقول bal rafa'ahu Allah ilayhi aha ai lamarin Allah madaukake ya daga annabi Isa ne zuwa gare shi ila mawdu'in la yajri fihi hukmu ghayri Allah an kai shi wani waje inda ba hukuncin da yake wanzuwa in ba na Allah ba hukuncin wani Allah ba ya tasiri a nan Allah ya san ina ya aje annabi Isa annabi Isa yana sama amma ya inganta cikin hadisi wanda imam bukhari kawo hadisin isra'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa ya wuce annabi Isa alaihi salam don haka tabbas annabi Isa yana sama kuma annabi ya ganshi wato nan da aka ce barwa fa awallahu ilaihi nadhirun sa nadirinsa shi ne wa ilallahi turja'ul umur ai al'amura dama baki ne zuwa ga Allah suke koma da annabi isa da Allah ya daga da wanda ma yake nan a duniya ya mutu aka binne shi a nan duniya duka dai lamarin su zuwa ga Allah zai koma wa hadha al-mawdu'u huwa as-sama'i thalitha mala yace wannan mawdu'i wato shine sama ta uku kama fi hadithu jami'i sagir amma wannan hadithin da'ifi ne hadisin da ya ambata adamu fi sama'i dunya yu'radu alayhi a'malu dhurriyyatihi wa yusufu fi sama'i thaniya wa isa fi sama'i thalitha cewa annabi adam yana bisan duniya wato ana bujiro masa da ayyukan zuriyarsa annabi yusuf kuma yana sama ta biyu annabi isa kuma yana sama yana sama ta uku abinda da Allah ta'ala ya ambata ya ce barwa fa'awullahu ilaihi Allah ya daga shi zuwa gare shi annabi Isa alaihi salam yana sama wacce saman ce ba sani ba wa kana Allahu azizan hakima Allah ta'ala ya kasance mabuwayi ne kuma mai hikima ya biye da wannan kalma ta aziz buwayayye don kada a tsammata cewa Allah ya gaza ne wajen mai wajen ba da kariya ga manzansa Allah ya gaza ne kada a yi tsammanin haka cewa Allah ya gaza halakar da makiyan manzansa shi ya saka har ya ɗauke shi ya kai shi sama kuma ya bari aka kashe wani daga cikin mabiyan to shine sai aka biya maka da wannan lafazi wa kana Allahu azizan Allah fa dama ya kasance tun gabanin faruwan wannan din shi mabuwayi ne ba abin da yake gagararsa to me yasa ga hakan ya wanzu shine sai aka biya da lafazin hakima domin a san cewa duk abin da Allah yake gudanarwa yana gudanar da shi ne bisa wata hikima buwayayye ne abin bai gagare shi ba sannan ya bari hakan ya auku ne saboda wata hikima ta sa fal muradu min al izza kamalu qudratil lahi abin nufi dangane da izza anan kudura ta Allah cikakkiya ce wa min al hikma kamalul ilmi dangane da hikima kuma Allah ta'ala yana da cikakken ilimi yana sanin da duk abin da ke faruwa wa nabbaha bi hadha ala anna rafa'a isa alayhi salam ila samawati wa in kana كالمتعذر على البشر لكنه لا بعد فيه بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وحكمته don a faɗakan ne da cewa ɗagawa da Allah ta'ala ya yi ɗaga annabi isa da Allah ya yi zuwa sammai wa in kana kalmuta azdir alal bashar duk da cewa abu ne wanda za a ga mai wahala ne ga ɗan adam ɗan adam a ce ya tashi sama ya je can lakin na sai dai la bu'da fihi bin nisbati ila qudrati Allah ta'ala ba abu ne wanda yake nesa in an jingina shi da ikon Allah Allah yana iyawa ko ya daga mutum ne ya tayi sama mutanen da za su yi ta'jibin wannan yanzu kuma sai gashi ana cewa kumbo yana tashi ya tafi har tauraruwa aye har mai sunanta wata ko ya tafi waɗansu wajaje to dan adam ma dan tsubudi ya dan yi wani abu duk da ni suna zuwa dan ne da gaske ina ka sani kai dai an ce ma ana zuwa ko kai dai bashi haka kar ka hakika to ga shi nan dai duk a saman duniya suke suke kewaye kewaye ai ba saman ta ɗaya ba ne saman ta ɗaya ne ba isa shiga ba amma saman duniya ne sama a duniya na taɓa gani a cikin wani talabijin na aljazeera wani gawartaccen profesa na biology a ingila shi kuma wanda bai yadda ma akwai Allah ba shi ne ya kai hira da shi na awa guda shekarun baya a gidan talabijin na aljazeera english na gaishe kuma ma sai aka gayyato masu addinai aka gayyato wasu malaman musulunci wasu malaman yahudanci wasu malaman kiristanci suka zo suka zauna aka zazzabo wanda suke yin gida su ne wanda suke audience ɗinsa da za su masa tambayoyi in ya gama jawaban nasa to a cikin jawabansa yana ta kawo dalilansa da gefen kimiyya kan cewa yaushe za a ce kaza yana ta kodowa dalilai yake kawo a kan cewa babu Allah mutane suka kaga abin kawai suke faɗa tsawon zamani a wautarsa to wai har sai shi wanda yake an kodin wato wanda yake yin dan gabatarwa dan jarida da kuma shi musulmi ne amma har can zai na turawa ne to wasu yake tambayansa da ya zo kan wata gaba yana wani jawabi sai shi wannan an kodin sai masa wata tambaya shi ne shi kuma sai yake fayyacewa sai ce to yanzu ba mata ta ba ta ka yanzu kai a matsayinka mutumin da ya ilimi kana da abin nan ka sanu a hidimar jarida ka yi waye waye yanzu ka yarda da abin da aka faɗa na cewa wai annabi muhammad ya hau kan wani doki da fuka-fukai ya shiga cikin space inda babu oxygen babu menene ya tafi can can can can ya je shi somewhere else a cikin space ya ce yanzu kai kayan da matsayin ka na enlightened person kai tsaye sai ce masa yana yi eh to ai kaga shi yana istigrabin abin ne shi yasa na ce in mutum ya ɗaura ya ɗora shari'a ko musulmi ne in ya ɗora shari'a a ma'aunin hankali to zai taɗi ba a buƙatan hankalinka a shari'a mu a matsayin musulmi mu fahimci musulunci da kyau ba wallahi musulunci shi a gaya maka abu ne ka yadda ba tare da kwai shinin ba shi ne musulunci ba a gaya ma kaza ba tare da yin tambaya akan abun ba inda ya inganta qur'ani ne faɗa ingantaccen sunna ya daga annabi kawai ka yadda kar ka dora shi a ma'aunin hankali in wani yana so ya kawo maka hankalin ka ce a ni abin da aka ce min na yadda ne a matsayina na musulmi kuma na yadda kuma har a zuciyarka ka yadda to shine ka ci jarabawa amma in ka dora a ma'aunin hankali kuma ina ba za ka yi ba ko ba haka mana ai da yanke kunnan a da yanke kunnan kunnan saniya da yanke mata makogoro wanda ne kuma ta hatsari to amma shari'a sai ta ce ka yanke makogoro ka kashe ka ko tana rayuwarta a cikin garkensu da suwa ne sai kama ta kawai sai kashe sai ka cinye nama wannan kuma kunnanta ne ka yanke sai ka sa masa magani sai ka gasa kunnan ko kai bukata da kunnan ka sa magani kuma ka yi tarihin ko ai wancan sai aka kamar shi ya fi sauki a ma'aunin shari'a ma'aunin hankali ai ba ka kashe ta ba iya bukatar ka kunnan ne kuma ka cire kuma ka sa mata magani amma wannan kuma kogaron ya kashe ta ne gaba ta yi ɗungurungu to amma wanne ne halal ka yanka makogaron shi ne halal to irin wannan misalan in suna nan da dama a cikin yanayin rayuwa shi yasa ali ibn abi talibin radiyallahu anhu yace law kana ad-dinu bil ra'ayi lakana asfalar kofi aula bil masimin a alahu inda addini da da ra'ayi ake ma'aunin hankali za ka ɗora addini to ni a ma'auni na na hankali sai ina ga takalmin da ake tafiya da shi hufci ƙasansa yana taka ƙasa to in ka zo kai alwala rangwamen da aka ce ka yi shafa da ƙasan ya kamata a shafa to sai ce walakin walakin na mai take fa'idantarwa ai kodewa ne addinu laysa bi ra'ayi laysa bi ra'ayi shi al-ittiba ake bukata yace to amma da yake addini ba da ma'aunin hankali ake yi ba yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffai naga annabi saman hufi yake shafa ba daga kafa misali kai ka nan muka masa yanzu kun ga nan sai aka ce nan wajen shi yake taka kasa ba shi za a shafa ba nan wajen ne za ka shafa ba nan tun ba kuma ka shiga masallacin kai sallah to in ma wani hankali za ka yi wanne za ka shafa to ba shi yake bukata ba shari'ar ake so ba hankalin naka ba shari'ar ake so Allah ya ba mu iko bin shari'a mu gane ta dan mu bi ta to nan za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda ko muke kuskure Allah ya yi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum